ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسن بسنته إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram tare da sharhi na subul salam na al'allama al'imam al'amir sana'ani rahimahullahu ta'ala har yanzu muna cikin babu tarhib min masawi ila akhlaq cikin kitabul jami' sati da ya gabata mun karanci hadisin da yake bayani inda malin ya mai taki a zulmu zulumatun yawmal qiyama shine hadisin Abdullahi dan Umar wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare su qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama az-zulmu zulumatun yawmal qiyama hadisi ne wanda Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi kuma bayanin wannan ya gabata za mu tashi akan hadisin Jabir da Abdullah malam akan wannan hadisi Imam Sanani yawa wannan hadisi take da at-tahziru min ash-shuh tsorataswa da tsananin kwadai da ruwa قال المؤلف رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال yace Jabir an samu wannan hadisi daga Jabir da Abdullah wanda da Allah ta kara tabbata gare shi kale yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah wanda tsira ya Allah da mun ce kara tabbata gare shi yace ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama domin zalunci duhwai ne ranar kiyama ba duhu ɗaya bane ba duhwai ranar kiyama wattaqu shuha ku ji tsananin ku ji tsoron tsananin rowa da kwadai fa innahu ahlaka man kana qablakum domin wannan tsananin rowa da kwadai shi ya halakar da al'ummomin da suke gabanin kala akhrajahu muslim imamu muslim tadda wannan hadisi imamu sanani da ya kawo wannan hadisi sai ce akhrajahu muslim fi shuh imamu muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin tsananin rowa da kwadai wa fi tafriqati bainahu wa bainal bukhli aqwal akwai maganganu na malamai a cikin bambancin tsakanin albukhul rowa da ashuh tsananin kwaɗai da rowa. Wakila fi tafsirin shuh, wasu malamai suka faɗi a kan bayanin menene ashuh suka ce innahu ashaddu min albukhli wa ablagu fil man'i min albukhl suka ce wannan shuh kinnan tsananin kwaɗai da rowa shine wanda ya kai mutuƙa akan rowa kenan shahih ya yi bakhil tsananin kwadai da ruwa wakila huwa al-bukhlu ma al-hirs wasu suka ce a a shuhukin nan kwadai ne tare da tsananin ruwa ce tare da tsananin kwadai da kiyayewa mutum ga alkarar ruwa sannan kuma ga kwadai to wannan sai a ce mai shahihi ne wakila al-bukhlu fi ba'd al-umur wasu malamai suka ce wannan ruwa ta kumshi shashen wasu al'amurra ne, wa shuhu alhirsu, wa shuhu amun suka ce kuma shi shuhukin nan ya game komi da komi, ba wai sai a ɓangaren wani abu ba. Wakila albukhlu fil mali khasatan wasu suka ce a rowa tana kasancewa a dukiya ne kadai wa shuhu bil mali wal ma'ruf shi kuma shuhukin nan ya kumshi dukiya balma da kyautatawa misali mu'amala da abin da ya kama da haka wa kila ashuhu alhirsu ala ma laysa indahu suka ce shuhukin nan shine tsananin kwadayi akan abin da ba ba tare da shi ba ba nashi bane ba amma ya sanya mai ido iya sosai ya same shi wal bukhl bima indahu ita kuma ruwa na abin da mutum ya mallaka ne shi ba zai bada nashi ba wakila malamai suka ce fa innahu ahlaka man kana qablakum fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace tsananin kwadai da ruwa shi ya halakar da al'ummomin da suke gabanin qala yahtamilu an yarida al halaka dunawi al mufassar bima ba'dahu fi tamam al hadith mala yace fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wannan tsananin ruwa da kwadai shi ya halakar da al'ummomin da suke gabaninku na iya ɗaukan ma'anar cewa iya nihin halaka ta duniya, wanda aka fassara wannan ma'ana da abin da ya zo bayan cikar wannan hadisi domin nan ya kawo shi ne a takaice. Wahuwa ƙauluhu shi ne faɗin manzala sallallahu Alaihi da ya ce, Hamalahum ala an safaku dima'ahum wasu hallu maharimahum. Wannan tsananin kwaɗe da rowa shi ya ɗauke su. ya ɗora su kan tafarkin da suka zub da jinanansu kuma suka halattar da abeban da ya zama to haram ne a kansu wa haza halakun dunawi mala yace kuma idan wannan ne halaka ce ta duniya wal hamilu lahum huwa shuquhum ala hifzil mali wa jam'i abin da ya ɗora su akan wannan tafarki ya sanya su suka zub da jinanansu suka halattar da abin da ya zama to haram ne tsananin kwaɗansu a bisa kiyaye dukiya da tattara ta kuma ku duba ku ga a yanayin da ake ciki yanzu da kaga an zub da jini galiban akan al'amarin kiyaye dukiya ne da tattara ta wasiyadihi wasiyanati da dadin dukiya dai da kiyaye da kwaɗayin kare ta an an zihabihi daga kare ta daga tahiyarta fin nafaqata a cikin abiban da na zamanto na ciyaswa ne fadammu ilaihi malal ghair siyanatan lahu wannan sai kai ga sun hada dukiyarsu har suka gama da ta wani saboda dai su kange wannan dukiyarsu wala yudraku malul ghairi illa bil harb kuma dukiyar wani ba a kai ga gaccinta sai da yaki wal ghasbiyya ko da kwace al mufdiyatu ila al qatl wanda zai kai ga kashewa da ka zo mutum da duke shi kace za ka kwata ko ka amsa da ƙarfi ka san ba zai bari ba yaƙi ne za a yi idan kuma aka yi haka to kuma sababi ne na kisa wanda za a ta yi da rayukan mutane a zub da jinananu wala yudraku malul ghairi illa bil harb wal ghasabiyati al mufdiyatu ila al qatl wa istihlal al maharim da halattar da abiban da suka zamanto haram ne ويحتمل أن يراد به الهلاك الأخروي كما هل wannan ma'ana tana iya dauka anihi da ita halaka ta lahira fa innahu yatafarrahu amma iftaqarahu ila irtikab hadhihi almazalim iqtarafuhu ila irtikab hadhihi almazalim domin ya kumsa ya daidaitu daga abinda suka aikata na aiwatar da zalunci to wannan ya kai ga kuma halaka ce ta lahira domin dukkan wanda ka zalunta Allah sai ya sakauta mushi gobe kiyama in ma ya zamanto kana da lada a ɗauka a ba wanda ka zalunta in ba ka da lada a ɗauko zunubin shi a labta ma inan wannan kuma hallo nau'i ne na halaka bal ma ita ce babba halaka wa zahiru hamluhu alal amrayn mala yace kuma mafi kyau abin da yake bayyane a zahiri ɗaukan ma'anar wannan guda biyu halaka ta nan duniya kuma da halaka ta lahira kenan zalunci halaka ce ta a duniyance haka halaka ce a lahirance wa'lam annal ahaditha fi zammi suhi wal bukhli kathiratun wal ayatul qur'aniyatu malai yace ka sani hadisan da suka zo a game da zargin tsananin rowa haka da ayoyi na alkur'ani masu girma suna da yawa na daga cikin abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa'anda suke rowa a cikin abeban da Allah madaukake ba su na dukiya suka hana zakka suka kasa taimakawa da sadaka wa ya'muruna an-nasa bil bukhl kuma bugo da ƙari ba su bada ba kuma suka hana wanda suke so su bada su bada wannan Allah maɗaukaki na zargin marowata kenan kuma da umarni da suke da ruwa Allah maɗaukaki ya ce wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi duk wanda ya rowa ba wanda ya wa rowa sai kanshi domin idan mutum yayi kyauta sakamakon kyautar shi Allah zai bashi lada a nan duniya da lahira amma kuma idan mutum ya yi ruwa kuma kan shi yawa kan shi ruwa haka Allah madaukaki yake cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum Allah madaukaki yake cewa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli kadda wa'anda suka yi ruwa da abinda Allah madaukaki ya basu na dukiya na falalar shi kasi tamanin wannan alkhairi ne gare su, bal huwa sharrun lahum, wannan dukiya da suke ruwa da ita sharri ne a kawunansu. Waman yuka shuha nafsihi haka Allah maɗaukaki yake cewa dukkan wanda ya tsare kanshi daga tsananin kwaɗayi da rowa, faula'ika humul muflihun, wa'annan su ne marabbanta, mutumin da ya gwagwarmaya da ranshi, absa rowa, tana umarnin shi da da rowa shi kuma iya gwagwarmaya da ita sai ya bada wannan na daga cikin marabbanta wafil hadithi ya zo a cikin hadithi talatatun muhlikat abubuwa guda uku suna da suna halakarwa shuhun muta rowa wadda za a bita mutum umar zuciya ta wa mutum umarnin rowa kuma ya saka mata ragama ya bita da wannan rowa wa hawa mutaba da san rai san kai wanda za a haushi abi wa ijabu kulli zi ra'ayin bi ra'ayi kuma jin kowane ma'abocin ra'ayi yayi ji mamakin ra'ayin shi ya ga shi in ba ra'ayin shi ba ra'ayin wani ba ra'ayi bane ba kuma yayi ka jin mamaki da ra'ayin shi to wannan abubuwa ne guda uku wanda suka zama tona daga cikin halakaku a imamu tabrani rahimahullah ya fitar da shi a cikin littafin shi al'ausar malin ya yi ta'aliki kultu wa auradahu al-haithami fil majma wa kala fihi ibn lahi'a wa huwa la yura a cikin wannan isnadin hadisi akwai muhammad ibn lahi'a mutum ne wanda la yura wasu malamai suka ce ba a san shi ba sai dai sananne ne sai dai na da rauni nam قال وفيه زيادة في الدعاء النبوي akwai daɗe a cikin addu'a annabi wanda tsirayen Allah damuncin su ƙara tabbata gare shi na cewa Allahumma inni a'udhu bika min alhammi wal hazani har zuwa kaulin faɗan manzala sallallahu alaihi wasallama da yace wal bukhl wannan hadisi ne kuma ingantacce Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga hadisin Anas dan Malik nan manzala sallallahu alaihi wasallama na neman tsarin Allah madaukaki daga bakin ciki da bakin ciki da ham bakin ciki ne wanda ya yi ƙarhin huzun, huzun iya iya ɗaukar damuwa, baƙin cikin da ya zama to damuwa ce, amma kuma shi ham baƙin ciki ne kuma wanda ya yi shi gam, shi kuma hawa-hawa ne. To, amma mu a Hausance ba mu da tafsirin wannan sai dai a ce baƙin ciki, amma a larabce hawa-hawa ne. Mazala sallallahu Alaihi Wasallama na neman tsari daga wannan, haka na neman tsari daga kasala. haka na neman tsari da tsananin tsoro, haka na neman tsari da albukul rowa, don sai zaman rowa tabi'a ce mummuna wadda ake neman tsari da ita. Wa ƙalar sallallahu Alaihi sallama sharru mafin rajuli a shuhu hali'un wa jubunun khali' mafi sharrin abin da ke tare da mutum shine shuhun hali' tsananin rowa wadda take sa mutum ya hana, wa jubunun khali kuma da tsoro wanda yake sa mutum ya jaza ya zamanto ya kasa samun kwanciyar hankali iya makarkata. Akhrajahul Bukhari fi tarikh imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi tarikh wa abu daud an abi huraira marfu'an daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi dangane wannan zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wal atharu fihi kathira mala yace maganganu na malamai sahabbai a cikin wannan na da yawa fa in qulta idan kace ma haqiqatul bukhl al mazmum وما من أحد إلا وهو يرى نفسه أنه غير بخيل إذن كتي إنا حقيقة روى wadda ta zamanto ruwa ce wadda aka zarge ta a shar'ance domin kowane mutum iya ganin karan kanshi shi ba marowaci ba ne marowaci baya ganin shi marowaci ne ko alama baya kawo ruwa a rai sai gantsara ruwa amma baya ganin shi marowaci ne to a nan ina iyaka ta ruwa wadda za a ce shari'a ta zarge ta haka wa yara ghairahu bakhilan wani kuma sai ganshi a wani ai marowaci ne wa rubbama sadara fi'lun min insanin fakhtalafa fihi an-nas wa tanayuwa wani al'amari zai zo da mutum mutane su samu sabani a cikin shi innahu bakhilun wani zai ce ai marowaci ne wa yaqulu akharun wasu za su sai laysa bi bakhil wani ai ba marowaci bane kuma haka nan ne aka ga wani ana zargin shi da ruwa wasu sai kai ai wani ba wanda ya shi ruwa ya ce a'a ni dai ba marowaci bane a wurina fa ma za haddul bukhli alladhi yujibu halak to menene iyaka ta ruwar da take wajabtar da halaka ta duniya da lahira wa ma haddul badhl badhl alladhi yastahiqqu bihi al-'abdu sifatin sakawati wa thawabaha kuma menene iyaka na badawa kyauta wanda mutum ya cance bawa ya cancance a kamantar da shi da kamata mai kyauta kuma wanda za a bada lada qultu malam yace as-saka'u huwa an yu'addi ma aujaba Allahu alai kyauta ita ce mutum ya ba da abin da Allah maɗaukaki ya jabtar da a kan shi, na zakka ne, ka fara ce da abin da ya kama da haka, walwajibu wajiban, kuma abin da yake wajibi ya kasu kashi guda biyu, wajibun ashar, wajibu shar, akwai wajibi wanda ya zamanto na shari'a ne, an shar'anta shi, wa huwa ma faradahu Allah ta'ala min zakati wan nafaqat liman yajibu alaihi infaquhu wa ghairu zalik wajibi wanda ya zamanto na shari'a shine abinda Allah madaukaki ya farlantawa mutum na zakka da ciyarwa ga wanda ya zamanto wajibi ne ya ciyar da shi da wani abin da ya kama da haka wa wajibul muru'ati wal ada kuma akwai abin da ya zamanto wajibi ne ba na shari'a ba sai dai na al'ada ne da ya kamata muru'a sifa ce wadda ta zamanto ba shari'a ba ce ba sai dai shari'a tana ba ta zarge ta ba. Misali yanzu, idan kuma mutum ya ɓata ta ya keta wannan muru'a, to mutane za su zarge shi. Misali yanzu, misali yanzu a cikin ƙasashenmu na Hausa, a gadar tiji da gemu amma ya yi zanzaro, ya yi thank you. Ɗaga ba a san ba dattijo da zanzaro, an san dattijo ya sa hula ya sa gariya da ‘yar ciki da wando ko? amma da aka gan shi ga farin gemu ya kwaɓe hula kuma ya zo ya yi zazzaro kaga wannan ya saɓawa buru'a ba al'adar wurin ba ce ba nam to wannan ita ce ake cewa muru'a kina akwai abin da muru'a take sanyawa mutum ya yi sannan kuma akwai wajibi wanda al'ada halau take sanyawa mutum ya aikata wasakhiyu kuma mai kyauta huwa alladhi la yamna'u wajiba shar'i shine wanda bayya hana abin da shari'a ta wajabta mishi wala wajib al'ada wal muru'a ko kuma wajibin abin da ya zamanto al'ada ne da muru'an nan fa inna man wahidan minhuma fa huwa bakhil fa in mana wahidan minhuma fa huwa bakhilun idan ya bar ya hana ɗaya daga cikin wannan al'amura ya zama maruwaci lakin alladhi yamna'u wajib ash-shar'i ashaddu bukhlan sai dai wanda zai hana wajibin da Allah ko manzo suka ɗora mashi, to wannan ya yi zama mai tsananin ruwa, faman a'ata zakata malihi, matsalan, wa nafaqata iyalihi bi tsibati nafsihi, wala yatimul ولا يتم ولا يتيمم الخبيث من ماله في حق الله فهو سخي wanda ya ba da zakar dukiyar shi misali ya ciyar da iyalan shi da rai ran shi na daɗi ba cikin kumci ba da tsoki kuma bai cakuɗa ba dukiyar shi ta halaka da abin da ya zama to haram ne bai yake halaka yake haram ba a cikin dukiyar shi a cikin kuma ba da haƙƙin Allah to wannan sai a ce mai mai kyauta ne kenan mutumin da misali zai ba mutane sadaka ya hada zakka wannan ba za a ce mai mai kyauta ba marowaci ne domin sadaka tatawu'i ne nafila ce ba wajibi ba ce ba amma zakka wannan wajibi ce ko kuma mutum da zai je ce da 'yan duniya mutane a daji ya bar iyalan shi da ruwa shi ma wannan ba za a ce mai menene ba za a ce mai kyauta ba ne ba domin ya bar abin da yake wajibi a kan shi ya koma abin da ya zama to ba wajibi ba kenan a wanda za a ce mai kyauta ne wanda ya yi ƙoƙarin sabke abin da ya zamanto wajibi ne a kan shi a shar'ance ko a al'adance ko a muru'ance. Ƙalafa ko sahi, wasu fil muru'ati, wannan kyauta a cikin muru'ankin nan, an ya turka mudayakata walistiƙsa'a fil muhakkirati wa gairiha. Shi ne mutum kai ya tsaya ya tantance kullum sai ya samu kumci a cikin abin da bai kai kawo ba, abu na banza da wahima ƙwara shi yake, to wannan sai zamanto menene ya huta daga kyauta daga cikin muru'a, kai zamanto komi sai ya sanya mai ido, fa ina zalika mustaqbahun domin wannan na daga abin da ake munanar da shi, muni ne, iya da muni. ويختلف استقباله باختلاف الأحوال والأشخاص kuma wannan munana tashi tana sha bamban da halin mutum kuma da mutane hallau daban-daban wa tafsiluhu ya tulu faman arada istifa'a zalika raja al-ihya lil ghazali mala yace bayanin wannan na da yawa wanda ya so ya samu cikakken bayani to ya koma ya zuwa ihya'uddin na littafin imamul ghazali rahimahullah malam yace wa'alam annal bukhla da'un wa lahu dawa kasancewa rowa cuta ce kuma tana da magani wama anzalallahu min da'in illa wa lahu dawa Allah bai sabkar da wata cuta ba face sai da ya sabkar da magani tare da ita wa da'ul bukhl sababuhu amran cutar kuma rowa sababin shi al'amari guda biyu ne al'awwalu hubbu shahawati san shawoyi allati la yutawassalu ilaiha illa bil mali wa tulul amal shawoyin da ba a kai gacce ga su sai da san dukiya da dogon guri wannan shine sababin ruwa dan ya zaman to mutun na san dukiya da dogon guri to zaka same zaka same shi marwaci ne bai ya ba da duke shi wasani sababi na biyu hubbu zatil mal san dukiyar da karan kanta wa shagabu bihi kuma da a shagabtuwa da shi shagab shine neman sharri ko wani mummuna abu wa bi baqa'ihi ladaihi kuma da neman wanzuwa da wannan dukiya ta tsaya kawai a karan kanshi fa inna dananira masalan rasulun yunalu biha hajat wa shahawat mala yace domin dinarori kamar ka ce saifa ko dolar ko euro ko naira misali rasulun ma'aika ne ko ma'aiki ne yunalu biha alhajat wanda da su ne ake samun bukatoti wa shahawata da shawoyi fa huwa mahbubun lidhalik dalilin haka sai kasance abin so ne tunda masu marowata me suke cewa sa suke danginka kudinka abokin zamanka kudinka ko in su suna ganin cewa babban makusanta a gare su ita ce dukiyarsu in ba su da dukiya ba wanda zai rabe su amma in suna da dukiya wanda ba ba dangi ba za ka ji iya neman alaka da alhajiwa ne ai kakanmu kaza da kaza da kaza ɗaya ne to shi yasa ya zamanto abin so ne qala fa huwa mahbubun lidhalik thumma sara mahbuban li nafsihi kuma sai kasance hallo abin so ne da karan kanshi li anna al-musila ila dhallazati ladhidhun domin duk abin da yake kai jin daɗi to shi ma daɗi gare shi da dukiya ana jin daɗi ko da ita ake samun jin daɗi wani lokaci to sai zamanto tana da daɗi faqad qudiyal hajat wa shahawat kenan ta biya buƙatoci da shawoyi wa tasiru dananiru indahu hiya mahbuba sai zamanto wannan kuɗi a wurin shi shine abin san shi wa hadha ghayatud dalal malai ce kuma wannan shine ƙarshen bata fa innahu la farqa bayna al-hajari wadh-dhahabi illa min haythu annaha tuqda biha al-hajat malai ce domin babu bambancin tsakanin dutse da zinariya sai kawai dan da ita ne ake biyan bukatoci fa hadha sababu hubbil mal malai ce wannan shine sababin san dukiya wa yatafarra'u minhu ash-shuhu kuma daga nan ne ake samun tushen tsananin ruwa da kwadai wa ilajuhu bi diddihi yanzu ina za a samu warakar wannan tsananin ruwa ko ruwa kishiyar wannan menene ah ina kishiyoyin suke rishin tsananin san dukiya da tattara ta da ɗaukar ta ita ce kawai abin da za a ci guri da shi wannan shine rishi wannan wannan kuma da rage dogon guri idan mutum misali iya da gida iya so iya da dogon gurin da sai ya yayi gida goma ya sai mota kaza da kaza ya iya bada duke shi dogon gurin wannan zai sa a shi iya hangen biye abu kaza ba sura kaza kenan baya iya badawa ina wannan sai an rage wannan da wannan sune kishiyoyin fa ilaju shahawat alqana'atu bil yasir mala yace Uh, maganin shawoyi shine yarda da ɗan kaɗan abinda Allah maɗaukaki ya ba mutum ya yarda da shi kai ya yi katsin kayan sai ya tara irin yadda wane ya tara domin kowa da ƙashin arzikin shi kowa da wanda Allah maɗaukaki ya yi shi wani Allah maɗaukaki ya yi shi bai arziki wani kuma ya ƙuntatar da arzikin shi wa bi sabar haka nan ya yi ka haƙuri wa ilaji hubbul mal wa ilaju hubbal mal shi kuma waraka san dukiya tulul amal shine wa tulul amal da dogon guri al iktharu min dhikr al maut shine yawaita tuna mutuwa mutumin da kodon lokaci iya sanya mutuwa akan shi na kwanta na tashi bin sani ba tana yiwa ummutu da na tashi na kai marece bin sani ba tana yiwa ummutu wannan zai sanya mishi mene ya zamanto ya rage dogon gori akan cewa sai ya tara dukiya domin baya da garanti al-iktharu min dhikri al-maut wa dhikri al-maut al-aqran wa dhikri wa dhikri maut al-aqran da tuna mutuwar wanda suke tayi guda tsani guda mutum ne abokinka da kud da kud kuna cinikayya ko kuna neman ilimi tare a wayi gari kwatsam a ce ai wane ya mutu la'alla kun zamna ma a wata majalisi kun zamna kun yi hira kun watsa to sai gobe sai gobe insha Allah shikenan kawai a wayi gari a baka aika ma a ce wane ya rusu wan nazaru fi zalika tula ta'bihim fi jam'il mal kuma da kallon tsawon lokacin da suka dauka da da wahalar da suka yi a tattara dukiya amma suka tashi suka barta thumma diya'ihi ba'dahum sai kwatsam gashi kawai wannan dukiya ta ta lalace bayan su wa adami naf'ihi lahum sai zamanto sun tara dukiya bata musu amfani ba kuma wannan galiban rayuwar mu ta duniya yau abinda mutane suke tarawa ba shi su ba su yake wa amfani ba shi yasa malamai masu lissahi suke cewa a kashi ɗari na dukiyar da mutum zai tara ta mai cin in ya ce ci kashi talatin saura wani ne suke yake tarawa la'alla ma ya kasance wani makiyin shi ne yake tarawa domin la'alla kahin ya samu dukiya ya yi gwagwarmaya da wani akan neman auren matar shi kwatsam ya tara dukiya ya mutu wancan mutum ya zo ya wuri matar shi ko abin da ya kama da haka kenan wannan zai sanya mutum ya rage san dukiya وقد يشح بالمال شفقة على من بعده من الأولاد mala yace kuma mutum tana yi waye ruwa da dukiya ko so tari ya yi rowa da dukiya saboda tausayawa wanda suke bayan shi na ɗiyan shi wa ilajuhu an ya'lama anna Allah huwa alladhi khalaqahum fa huwa yarzuquhum maganin wannan shine ya san wa Allah shi ya halicce su kuma shine yake arzuta su ba wai arzikin da zai bara musu nawa masu kudi suka barawa ɗiyansu ɗumbin dukiya aka waye gari ba su da komi saboda Allah ne mai arzitawa kuma Allah shi ke tabbatar da arziki ba wani ba wa yanzuru fi nafsihi kuma yayi tsokace a karan kanshi fa innahu rubbama lam yukhallif lahu abuhu nafsa falsan yayi tsokace a karan kanshi ya tuna cewa mai yuwa mahaifin shi bai bara mashi ba ko da biye ko dala amma aka waye gari iya da kuɗi ya zama mai arziki kenan ba gado bane ba arziki ثم ينظر ما أعده الله تعالى لمن ترك الشح وبذل ماله هل لو كما يدوغن تناني أبسا أبند الله مدوككي ييواد wanda ya bar tsananin ruwa da duke shi tanadi ya ba da duke shi fi maradatillahi ta'ala a cikin neman yarda Allah madaukaki wa yanzuru fi ayatul qur'an kuma yayi tsokace a cikin ayoyi na alqur'ani almajid mai girma alhassati ala aljudil almani'ati anil bukhl wanda ayoyin da suke umarni suke ƙara ƙarfin guya a bisa kyauta kuma suke barazana a bisa hana wannan dukiya thumma yanzur fi awaqibil bukhl fi dunya hallau yayi dogon tsokaci a bisa ƙarshen rowa a duniya marowaci ƙarshen shi a duniya ba mai kyau bane ba fa innahu la budda li jami'il mal min afatin tukhrijuhu ala rugmi anfihi domin babu tilas ne ga wanda yake tattara dukiya a samu wasu musibu da bala'ai wanda za su fitar da wannan dukiya akan didda hancin shi ya dinu ya ƙasa ana nihin koda da bayan su a tilas zai ga wata alloba wani bala'i ya zo ya samu dukiyar shi za ta ta yadda wannan dukiya wa kad addaba Allah ta'ala ibadahu ahsanal adab faƙala Allah maɗaukaki ya ladabtar da bayan mafi kyawun ladubba, sai Allah maɗaukaki ya ce, Wallazi na idan an faƙu, lam yusrifu wa lam yakturu wa kana baina zalika ƙawama. Na daga mutanen da za su gaji ga aljannan Firdaus, allazi na idan an faƙu lam yusrifu. Su ne wa'anda idan za su ciyas in sun ciyas ba sa huce gona da iri, ba sa almubazzaranci. in za su ciyas za su ciyas da abin da ya zamanto ya dace a ciyas ba za su kasa ba kuma ba za su wuce gona da iri ba shi yasa ya ce wallam ya kuturu ba su yi kwabro ba akwai wanda za ka samu mawadaci ne Allah maɗaukaki ya bashi duke da zai wadatar da iyalan shi da abinci da sutura da kyakkyawan al'amura amma za ka same shi bayya iya wannan in ya tashi badawa abin da za a ci misali tiya biyu a gidan shi ya yi ƙoƙari ya bada tiya guda ko ɗan rabi, wa kana bai na zalika ƙawama sai suka kasance tsakanin suna tsatsakin israfi da ƙwabro, su ba su wuce gona da iri ba ba su yi almubazzaranci ba, su kuma ba su yi ƙwabro ba. Fahiyarul umuri ausatuha mafi zaɓaɓɓun al'amurra mafi kyansu tsaka-tsakiya. Wa kulasatuhu annahu idza wajada al-abdul mala anfaqahu fi wujuhil ma'ruf malam yace abin dai da ake so a takaice idan bawa ya samu dukiya to ya ciyar da shi a fuskoki na alkhairi billati hiya ahsan da abin da ya dacewa wa yakunu bima inda Allah awthaqu min kuma ya kasance yahi lamincewa da garanti da abin da ke wajen Allah madaukaki bima huwa ladaihi da abin da ke tare da shi kuma Allah madaukaki ya mai alkawari idan ya ciyas zai ba shi lada bal ya linka balinki to ya yarda da wannan linke linkawa wannan da za yi wa illam yakul ladayhi malun in kuma baya da dukiya lazimal qana'ata wat takaffufa wa adam tam sai zamanto wajibi ne akan shi ya lazumci qana'a yarda da dan kadan da kamewa kai ya sakin kanshi ko ina iya baza hannu iya mika hannu mutane su bashi wa adam tam kuma ya kare daga tsananin kwadai anan malam tafsiri ko fassara wannan hadisi ta kare abinda muka wade daidai Allah madaukake ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik kan mu mance yau muna 27 ga watan safar hijiran manzala sallallahu alaihi wasallama na da 445 wanda ya daidai da sha biyu ga watan tara miladiya na da dubu biyu da ishirin da uku.